نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه أيها المؤمنون يا عباد الله يلزموا سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واستمسكوا بهديه والزموا غرزه صلى الله عليه وسلم وحافظوا على نهجه وحذروا البدع والمحدثات فإن البدع شر كله ودرر جميعه ولهذا يا عباد الله كان نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه يؤكد ويكرر تحذيرا ويكرر يكرر تحذيرا من البدع ونهيا عنها وتبيانا لخطورتها وعدم مضرتها على الأمة كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله وروى ابن ماجه وغيره عن العرباد بن سارية رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعدنا موعظة بلدة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موئذة مودع فأوسنا قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة دلالة إن البدع يا عباد الله لها أخطار عظيمة وأضرار جسيمة وأواكب وخيمة على أهلها في دنياهم وأخراهم وليكون المسلم مجانب لها مبتعدا عنها أيها المسلمون يا عباد الله فمن أخطر البدع و فمن أخطر البدع وأضرارها أنها موجبة لرد العمل وعدم قبوله مهما كثر العمل وتعدد وكبر وقد جاء في صحيح عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون أنها موجبة لضياع السنن وخفائها وبعد الناس عنها فأن حسان بن عطية رضي الله عنه رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ما ابتدأ قوم بدعة ما ابتدأ قوم بدعة إلا نزع الله منهم من السنة مثلها فإن الإقبال على البدع يا عباد الله موجب لضياع السنن وخفائها وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما, فما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يكن فلم يكن اليوم دينا إلى أن تقوم الساعة ابتعدوا يا عباد الله ابتدعوا البدع والخرافات اتبعوا يا عباد الله ولا تبتدعوا فقد كفيتم فإن للبدعة أخطار يا عباد الله ومن أخطارها أنها ت... أنها توجب الالتباس توجب الالتباس أمر الدين بين الناس ولا سيما بين العوام وأشباههم فيظن الناس من الدين ما ليس منه وكذلك يظن المسيء أنه محسنا والله تبارك وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومن مخاطر البدع أيها المؤمنون إن صاحبها في الغالب لا يتوب منها لأنها لأنه يعتقد أنها حق وصواب ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى البدعة أحب إلى إبليس البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها في الغالب وقال ربنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم أيها المؤمنون ومن مخاطر البدع العزيمة أن البدع توجب عقوبة الله تبارك وتعالى وقد توجب الطرد يوم القيامة من الشرب من شرب من حوض المورود حوض نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجاء بأقوام يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدث بعدك أيها المؤمنون ومن أخطر البدع أيضا أنها موجبة للتباغض والتدابر والفرقة ولهذا يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة فإن السنة تجمع والبدع تفرق ولهذا قال أحد السلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا فقال في ذلك نهي عن البدعة لأن وجودها يوجب البغض أيها المؤمنون البدعة ظلمة في الوجوه أيها المسلمون يا عباد الله أنتم مسلمون مأمورون باتباع سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون هو اسمكم الذي سماكم به ربكم وخالقكم ولستم محمديون والله تبارك وتعالى لم يسميكم قط بالمحمديين فالله تبارك وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير وتذكروا يا عباد الله إنه مما يجب على المكلف أن يقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله تبارك وتعالى يا عباد الله وحذروا البدع واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bar shi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zaɓe shi ka turo shi da manzanci ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da sahabbansa da iyalan gidansa gabaki ɗaya ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi mafita a duniya da kuma a lahira ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake koyuwa gare shi wannan kutuba tana magana ne akan hatsarin wato bid'a ya ku yan uwa musulmai ku sani cewa ku lazamci ku yi ku yi riko da anashin sunnar annabinku sallallahu alaihi wasallam ku yi riko da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ku lazumci hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye wato manhajar annabi sallallahu alaihi wasallama ku kiyayi bid'o'i ko kuma kiyayi sababbin al'amura domin ita bid'a dukkanin ta sharri ce dukkanta babu wata bid'a wacce take mai kyau shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kudubobinsa da kuma wa'azuzzukansa yake tabbatarwa yake karfafawa yake kuma nanata cewa lalle a nisanci wato ainihin bid'a yake kuma hani dangane da hatsarin da ke cikin bid'a da kuma cutarwa wato cutarwa da take wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana kutuba kamar yadda aka rawaito sai idanunsa su yi ja ya daga muryarsa sama ya yi fishi wani lokaci kai ka ce ka annahu mundiru jaishin kai ka ce wata rindina yake yi wa jan kunne su zama cikin hazar su zamto a redi cewa za fa iya kawo musu hari yanzu yanzu har ma yake cewa sabbahakum wa masakum shi ainihin mai rinduna din annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato sai ka ji mai rinduna yana cewa wato sojojin yaƙi ko mayakansa yana cewa za fa iya cin muku da safe ko a cin muku da ainihin yamma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kutuba sai ya ci gaba da cewa bayan wannan fa inna khairal khairal hadisi kitabullah lalle mafi alkhairin zance shine littafin Allah tabaraka wata'ala ma'ana maganar Allah tabaraka wata'ala abin da yazo cikin alqur'ani mafi alkhairin shari'a kuwa ita ce shiyar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi ke cewa mafi sharrin al'amari shine wanda aka kago shi wanda aka kirkira dukkanin bid'a bata ce an rawaito ya wato ibnu majah ya rawaito hadisi shi da wannan sa daga Irbad al-Ansariya Allah ƙara masa da yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya miƙe a cikin mu ya mana wa'azi wa'azi wanda ya ratsa jiki har idanunmu suka zubar da hawaye zukata suka girgiza aka yi kuka saboda wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Irbad bin Sariya yake cewa sai muka ce ya Rasulullah wannan wa'azin kamar na ban kwana kamar ba za ka wato ba za ka sake shekara ba kamar za ka bar duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai sahabbai suke cewa ya rasulullah kai mana wasici ka mana wasiya saboda yanayin muna ga kamar baba za ka dade a cikin mu ba za ka koma zuwa ga mahalicci subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ga wasiya ku ji tsoron Allah tabaraka wataala ku ji abin da za umarce ku da shi in dai ba sabon Allah bane kuma ku yi biyayya idan aka shugabantar da wani a cikin ku lalle duk wanda Allah tabaraka wataala ya bashi tsawon kwana zai ga sabani mai yawa a cikin wannan al'umma zaka ga waɗannan sun kirkiro kaza waɗannan sun yi can waɗancan sun yi can suna cewa kuma su ne daidai sai Allah musa sana ke cewa amma duk yanda za a kasance a kirkiro kaza a yi kaza a yi kaza ko ma ka kasa gane ina ya kamata ka yi sai Allah musa sana ya ce to ku yi riko da sunnata da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu duk inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kawai ka kada can din nan ne inda gaskiya take lalle ita bid'a ya ku yan uwa tana da hatsari mai girma tana da cutarwa wacce take mai girman gaske kuma tana da mummunan ƙarshe domin duk wanda ya ji bid'a ko shakka babu al'amarin ba zai yi kyau ba ko da ana ganin a duniya ya gama lafiya a ganin idan mutane lalle zai haɗu da Allah Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana fishi da shi zai kuma azabtar da shi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mu zo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga wato ya gaya mutane safan Allah su yi biyayya gare shi su bi sunnarsa ba su kirkiro ba lalle wato mabiya bid'a wato za su samu kyakkyawan ƙarshe ita bid'a tana sabbaba wa wanda yake aiwatar da ita kyakkyawan karshe ne a nan duniya da kuma a lahira lalle musulmi dole ne ya zanto mai nisantar wato ainihin bid'a yana mai nisantar da kansa ya ku mu'mina ya ku yan uwa musulmai yana daga cikin mafi hatsarin bid'a ita bid'a din tana sabbaba wa mutum a mayar da aikinsa amma fikra ba ya zo cikin sahih na Imam Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kirkiro wani abu fi amrina hadha a cikin wannan al'amarin namu ma'ana a cikin wannan addini namu duk wanda ya kirkiro wani abu ma laysa minhu abun kuma ba daga a wato ba daga cikin addini yake ba wa huwa raddun annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan amir ba za a karba ba a wacce ruwa yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki ba tare da mun umarce shi ba ba tare da umarnin Allah ba ko umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to wannan aikin an mayar masa ba za a karba ba yana daga cikin hatsarin bid'a ya ko yan uwa musulmai ita bid'a tana sabbaba wa mai aiwatar da ita wato tozarta waɗansu anashin sunnoni din kuma sai zamto kuma idan ana aiwatar da bid'a sai ka samu waɗansu sunnoni kuma suna ɓuya a gurin da aka ake aiwatar da anashin bid'a din sai zamto an kasa ganowa shi yasa ma aka samu daga Hassan dan Atiyya Allah ƙara masa Allah duk ansa da rahama yake cewa mutane ba za su taɓa ƙirƙiro wata bid'a ba sai face Allah tabaraka wa ta'ala ya cire kwatankwacin girman wannan bid'a na ainihin sunna dangane da barinsu idan mutane suka ƙirƙiro adadi kaza na bid'a to za ka samu akwai wani adadin da ya kai wannan na wata sunnar kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya cire sun kasa aiwatarwa saboda kada su samu ladan da zai Allah tabaraka wa ta'ala zai kalla ya musu rahama su gidan aljanna lalle wato wato dukufa akan ainihin bid'a yana ainihin sabbaba ainihin tozartar da sunnoni da kuma kuyan sunnoni din yazo an samu daga Imam Malik Allah Allah ji kansa da rahama yake cewa duk wanda yace a cikin addinin musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa to lalle wannan yana raye cewar lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci risala ya ha'inci manzanci duk wanda yake jin cewar ai akwai wata bid'a kyakkyawa to kamar yana jin ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ha'inci bai sauke abinda Allah ta'ala ya umarce shi na isar da manzanci duka ba domin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na cika muku addininku na wato na cika ni'imata akan ku na yardar muku na amince addinin musulunci shine addininku ya ku bayin Allah ya ku dan uwa musulmai duk abin da bai zamto addini ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da lokacin sahabbai ba zai taba zamtowa addini a wannan zamani ba har alkiyama ta tashi kuwa ko da mutanen duniya ko za su haɗu ga baki ɗaya su ga cewa ai kaza yana kyau yana da kyau me ya laifin ayi kaza ko dukkanin mutane za su haɗu akan wannan to ba dama ya shiga ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya cika addininsa ba wanda zai ɗauko wani abu ya shigar ya zamto kuma wannan abin ya samu karbuwa ya ku ƴan uwa musulmai ku bi kada ku kirkiro an riga an isar muku an riga an tsara addinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tsara addininsa kar ku ce za ku karo kaza da kaza kawai ku abin da yake kanku shine ku yi biyayya lalle ita bid'a yana daga cikin hatsarinta wato shine takan sabbaba mutane cuɗeɗeniya su ma kasa gane menene ainihin gaskiyar addini din musamman ma ga magarin mutane da su da wasunsu na daga cikin mutanen da suke ba su yi karatu wanda yake mai ɗan zurfi ba sai su kasa gane ina ainihin gaskiya take saboda mutane sun kirkiro bidiyoyi da yawa sai ya zamto ma mutane suna zaton abin da yake ba addini ba ne su riƙa zaton wannan abin addini ne haka nan wanda yake mai mummunar manufa mai mummunan niyya shi kuma sai ya samu dogara tunda mutane suna binsa ko mutane suna da yawa a bangare kaza sai ya ta cewa wannan abun addini ne ku duba fa yawan mutane al'ibra ba wai wato abun lura ba shine yawan jama'ar ba a'a menene abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi menene ya karanta Allah tabaraka wa ta'ala yake ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce da su shin in ba ku labarin mu ba ku labarin waɗanda suka fi asarar ayyuka gashi sun yi aiki tukuru a gidan duniya amma gobe alkiyama kuma za su tashi basu da lada ga baki daya shine Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya sune waɗanda a gidan duniya suka kauce wa setin hanya din aikinsu ya kauce ba a dade suka yi aiki ba gashi dai sun yi aiki tukuru sun kashe kudadensu sun sha wahala sun wuni suna fama sun yi kwanaki suna yi amma tunda ba setin gurin bane Allah tabaraka wataala yake yake cewa sai kaje suna cewa ko suna zaton wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sai kaga su din suna zaton cewa suna fa kyautata ayyuka ne amma Allah tabaraka wataala yake cewa waɗannan su ne suka fi kowa asara saboda za a tashi alkiyama sai su ga ai su ake bi ma yanzu zunubi suka dauka ba su da ladan komai ya ku ƴan uwa yana daga cikin wato hatsarin hatsarin bid'a shine wanda yake aiwatar da bid'a zai yi wahala kaga ya tuba sai daddai daddai saboda shi a tunaninsa abin da yake din ai addini ne abin da yake din ai daidai ne wanda kuma yake yin addini kaga ai ba zai taɓa fatan ya tuba daga kan addini ba shi da kansa duk abin da mutum yake yana ganin wannan abin gaskiya ne to zai yi wahala kaga wato ainihin ya tuba shi yasa ma Safiyanu Sauri yake cewa bid'a shedan ya fi son mutum ya aikata bid'a akan sako duk saban da mutum zai yi ko da kaba'irul dhunub ne fa a gurin shedan wanda ka aiwatar da bid'a guda daya ya fi kai kabiratul dhunub wato guda daya a gurin sa ya fi son wannan saboda tunaninsa idan kai wato kana aikata sako duk wanda yake aikata sako ya san wannan abu mummunan abu ne wasu ma zaka samu suna cewa Allah ta'ala ya ba mu ikon mu daina wannan abu ma'ana zukatansu ba su nutsu da wannan abun ba amma shi wanda yake bid'a fa yana jin cewa shi wannan abin da yake ibada ne shi sa safiyan sauri yake cewa shedan ya fi son bawa ya aiwatar da ainihin bid'a fiye da aiwatar da safan Allah tabaraka wa ta'ala saboda yake cewa saboda shi wato shi sako ana tuba zuwa wato daga gare shi ita ko bid'a tana wahalar a tuba daga gare ta ya ku bayin Allah duk tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kada ku sanya kiran Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar kiran junanku ku raba kwalla masa kira kamar yanda kuke kiran wane ku kwalla masa kira Allah ta'ala ce kada ku yi da ku yi wannan shi manzon Allah ne ku hada shi da cewa Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ku raba kiran sunansa kai tsaye ku zo kuna waƙoƙi ko kuna maganganu kuna kwalla masa kira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sanya kiran manzo fa tsakankaninku kamar yadda sashin ku yake kira ya sashi hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya san waɗanda suke zamewa idan an haɗu ana yin aiki na addini su silale su gudu su kuya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya san su waye sai yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri lalle ko waɗanda suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama su kiyayi kansu ba kansu fa an tusibuhum fitna lalle fa fitina za ta same su wato wannan a gidan duniya kenan mujahid yake cewa an tusibuhum fitna a gidan duniya aw yusibuhum azabun alim kuma aw din yake cewa bi mana wa tusibuhum azabun alim kuma azaba mai zafi za ta same su a gidan lafiya a duniya za su zanto babu kwanciyar hankali saboda suna cikin bid'a gobe alkiyama kuma za a azabtar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu wani daga cikin malamai yake cewa an tusibuhum fitna yake cewa shine azaybutul qalb mutum ya zanto saboda yana aiwatar da bid'a sai ya zanto Allah ta'ala ya karkatar da zuciyarsa ta yanda in an gaya masa gaskiyar ma ba zai iya karba ba ballantana ta masa amfani aw yusibuhum azabun alim wannan kuma gobe alkiyama kenan Allah tabaraka wa ta'ala ka kare ya ku mu'minai lalle yana daga cikin hatsarin bid'a shine wato ita bid'a tana sabbaba wa mai aiwatar da ita azabar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma a kori mutum a kori wanda yake aiwatar da ainihin bid'a gobe da kiyama daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama daga korama annabi sallallahu alaihi wasallama wato shine alkautar da Allah tabaraka wa ta'ala yace inna a'tainaka alkautar lalle mun baka alkautar sabai suka ce ya rasulullah menene alkautar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zaka naharun a'tani billahu fil janna wani wata korama ce Allah ta'ala ya bani ita wannan ƙoramar ta fi madara fari ta fi zuma zaƙi a wani hadisi sai manzo Allah ke cewa a gefen wannan ƙoramar akwai tsuntsaye wuyan tsuntsayen kamar wato ainihin wuyan rakumi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa adadin modar da take kan ko take bakin alkausara kuwa shine adadin wato taurarin da suke sama sune adadin taurari din wanda suke aiwatar da bid'a gobe alkiyama za a kore su idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro wato al'ummarsa cewar aje a sha alkausara sai a wato sai ainihin mala'iku su kore waɗansu mutane sai shi ne annabi ke cewa yuja'u bi aqwamin yawm al-qiyama ranar al-qiyama za a zo da wasu mutane idan na tattaro al'umma ta sai ayi arewa da su ayi hannun dama da su a kawar da su ba za su je su sha wato alkausara ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji waɗannan su ma fa jama'a ta ce sai a ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ai su bid'a suka kirkiro baka san abin da suka aiwatar bane bayan baka duniya su bid'a suke yi a wannan riwaya sai annabi sake cewa sai ya ce da su fasuhukan fasuhukan ku yi nesa ku yi nesa a tafi da su a tafi da su ya ko ɗan uwa musulmai yana daga cikin hatsarin bid'a shine ita bid'a tana sabbaba mutane wato gaba da juna da kuma kiyayya shi yasa ma ake cewa ahlus sunna sai a ce ahlus sunnati wal jamaa wato saboda ita sunna tana hada mutane ne idan ka je gari kaza ka sami wanda yake bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sallah wajen azumi wajen kula da iyalansa wajen sa tufafi to in ka dawo gari kaza shi ma wanda ya riko da irin wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu sallar su iri ɗaya ne ko balarabe ne ko bakar fata ne ko bai zaka samu iri ɗaya yake amma in sunan wannan abin bid'a ne zaka samu can garin nasu daban can unguwar tasu daban waccan makaranta tasu daban waɗancan jama'ar sun fito kalan nasu daban idan aka ce yau gashi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo yau ake idi zaka samu musulmai adadin kabarbarin da ake a Saudiya shi ake a Ningi shi ake a duk duniya adadin kabarbarin da ake a gurin sallar Idi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa idan kai hutu ko kai kaza su alwalarka ta kare duka iri ɗaya ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma idan bid'a ce zaka samu akwai bambanci waɗancan kalan nasu daban waɗancan kalan nasu daban shi yasa ma wani daga cikin ma'abota ilimi yake cewa a cikin faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wala tababaru kada ku ƙi juna ya zamto kuna ƙiyayya yake cewa a cikin wannan akwai hani dangane da ainihin wato bid'a saboda ita bid'a ita take sababa mutane kyamar juna amma ita sunna tana hada mutane ne tana kuma sanya musu wato ainihin kaunar juna ya ko ƴan uwa musulmai ku kiyayi bid'a domin ita bid'a fa duhu ce a ainihin fuskar ma'abota aiwatar da ita a duniya da kuma a lahira da Allah tabaraka wa ta'ala yace yawma tabyadu wujuhum wa taswaddu wujuhum Abdullah dan Abbas yake cewa ana nufin tabyadu wujuhu ahli sunna wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah ana nufin fuskokin ahli sunna su za su yi farinin alkiyama fuskokin yan bid'a kuma za su yi bakin irin Allah tabaraka wa ta'ala kare mu ya ko yan uwa musulmai ku fa an yi muku umarni ne da ku yi biyayya ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce ku ne ku yi biyayya ga sunnar annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku din fa musulmai ne haka Allah ta'ala ya sa muku suna sunan ku musulmai wanda ya halice ku shi ya kiraye ku da wannan suna cewa ku musulmai ne yana daga cikin wato bid'a wanda yake dan bid'a sai rika cewa muhammadawa waye sai a ce wani mutum musulmi muhammad muhammadi ne wani a ce ai muhammadawa kaza kaza Allah tabaraka wa ta'ala shi ce ku musulmai ne idan mutum ya ce a cewa musulmai muhammadawa to wannan magana tasa ta ci karo da ayar alkur'ani mai girma dole a yi watsi da maganarsa abin da ya faɗa din bid'a ne dole a yi watsi da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku dage ku taimaki wannan addini ku yi jihadi da alashin dukiyoyinku hakikanin jihadi Allah tabaraka wa ta'ala huwa tabaku shine fa wanda ya zabe ku ya muku baiwa ya muku ni'ima da baku wannan addini Allah tabaraka wa ta'ala shi ya zabe ku ya baku wannan addini na musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa bai sa muku tsanani ba bai sa muku kunci a cikin addinin musulunci ba wannan addinin shine addinin babanku Annabi Ibrahim alaihi salam huwa sammakumul muslimin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine ya sa muku suna sunan ku musulmai kaga sai Allah ta'ala ce huwa sammakumul muslimina min qablu haka nan kafin ma zuwa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sunan wannan al'umma musulmai tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya san zai yi wannan al'umma zai halicci kowa da kowa sai ya sa mata suna musulmai min qablu a cikin at-taura da injila da dukkanin sauran littattafa a cikin su ma an rubuta sunan wannan al'umma sunansa musulmai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa fi hadha hakanan a cikin wannan alkur'anin ma sunan ku musulmai ya ku yan uwa ku riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da ya kamata ku lura shine lalle an faɗa cewa yana daga cikin abin da yake wajaba akan wanda yake baligi mukallafi shine wato ya wato ya aiwatar da aiki ya kifa inda amrihi wa nahyi ya tsaya inda aka umarce shi ya kuma tsaya inda aka ce ya tsaya ya tsaya tak ya ku bayan Allah ku yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ku yi riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi bidiyoyi ya ku bayan Allah ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka karɓi rayuwar mu muna cikakkun musulmai muna masu biyayya ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka tashe mu gobe da kiyama a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sami kikkiawan ƙarshe ya ubangiji iyayenmu da suka mutu Allah ta'ala ka musu rahama ka ni'imta su cikin kabarin su ka sa su a gidan aljanna wanda suke raye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su cika da imani ya ubangiji ka samu cika da imani Allah ka sami kikkiawan ƙarshe marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya wanda suke masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka daga addinin ka musulunci da duka wanda suke kokarin daga addinin musulunci tsakaninsu da ubangiji Allah ta'ala ka sani ka taimake su wanda suke kokarin wato dusashe sunnar manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji bayan ka ne basu gagare ka ba ya ubangiji ka shirye da su idan ba za su shirye ba ya ubangiji ka kawar da al'amarin su daga fatar da bayin ka ya ubangiji ka kara wannan gari albarka da zaman lafiya ya ubangiji ka sanya da wannan albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله